رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أهلك والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وما له شيء من شيء ما رضوانه da sauran yan uwa almajirai da dukkan mai ganar Allah mai ganar manzon Allah muna cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yau alamin wanda ya dace da biyar ga watan rabiul awwal hijiran shugaba ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara dubu da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya dace da goma sha bakwai ga watan sha biyu Disamba miladar rayuwa da biyu ta ganna da Maryam shekaru dubu biyu da goma sha biyar alhamdulillah mun gode wa Allah Allah ya damu a wannan goba goban gidan mahaifinmu babanmu Alhaji Sallau domin gabatar da abin da ya sauwaka a cikin sha'anin haihuwar shugaba sallallahu alaihi wasallam hukun malamin muna da rai Allah ji kansa da rama shin ma babaju shi ke wannan karatu a nan nake karanta wannan littafi mai albarka kamar ibrahim to mu ma ma kwaikwaye su don neman albarka mu karanta abin da ya sauwaka a cikin wannan littafi mai albarka kamar ibrahim sai dai kafin nan ina son jawo hankalin yan uwa musulmai kan wani hadisin da aka ce daga bakin shugaba sallallahu alaihi wa sallama wanda jama'a suna so su san koko suna nema wani lokaci ne in mutum ya roƙi Allah Allah ya tambaya masa bukata ba tare da jinkiri ba akwai kuma inda sahabai suka tambaye shugaba kan wannan matsala wani lokaci ne kowace lokuta ne Allah yake biyan bukatu to mulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya ba da amsa wannan tambaya a hadisi daban-daban daban ɗaya daga cikin wannan shine tabbata cikin sai buhari da muslim manzon Allah yana cewa addu'a a gurbin salloli Allah yana karba idan kai sallar azhar kai addu'a Allah zai karba in kai da azhar haka magariba isha'i asbahi dukkan salawat ya rushe na jinsi a nan ya faɗi haka kuma mulana rasulullahi ya ambaci sulusin dare an zaki samun hadisi da manzan Allah ya ambaci sulusin dare da kuma a jisan da suka yi kama da wannan to amma akwai wani lokaci wanda manzan Allah yake bance shi yace inna fil layli sa'atan la yuwafiquha abdun muslimun illa tajaba Allahu du'ahu lalle cikin yankin dare akwai wani lokaci a dare akwai wani lokaci bawon Allah ba zai dace da wannan lokacin ya roki Allah lokacin ba face sai Allah ya biya masa bukatarsa wannan hadisi malamai sun ta neman ta sun ta neman ta sun ta neman ta wani lokaci ne daga wannan lokutan da manzon Allah yake magana shin farkon dare ne an da yake fakin cikin dare ne addu'an dare Allah ya ji karba akan addu'ar rana wannan yake ba ne babu kokonto akan haka sannan kuma a cikin daren a wani lokaci a farkon daren ko tsakiyar daren ko kuma ƙarshen daren saboda haka malamai masu zuba ba su tafi da samun hadisi manzon Allah ya ce fi sun sunayi da asiri a sun sun dare amma na ƙarshe wato kun ba farko ba kenan kun ba sake ba kenan a can dai na ƙarshe kenan idan mutum ya ɗauki awoyi goma sha biyu raba uku zai samu awa hudu hudu hudu to idan rana a garin ku yana faduwa misali a ce kamar karfe shida ne shida rana ke faduwa sai ka samu awa takwas shida sai ka ce bakwai takwas tara goma sha daya sha biyu karfe daya karfe biyu wato wajen karfe biyu wajen karfe biyu a wannan balin tsari wajen karfe biyu wannan haka su malaman hadisai suka faɗa da sauran irin su yanzu to amma su malamai ya haɗa kashi wa tamke abinda suka ce shine wannan daren a takaice da annabi yake ishara da ita bawa ba zai dace da ita ba ya roƙi Allah face sai Allah ya biya mishi bukata shine lokacin da aka haifi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam shi ne dan babba to shi kuma an haife shi ne bayan ya riga ya fado kafin mahaifiyarsa ta samu nutsuwa hankali ya zo masa daga aiwansa zuwa lokacin da hankali ya zo mata ta san me take yi a kan wannan tsakani to wannan shine lokacin da annabi yake magana a kansa ana fahimta ko shi kuma malamai ahalin kashi ko tamkini sun yi bayani akan cewa wannan ana lura ne da lokacin wato na can makka ko kuma sirrin wannan lokaci ya yi tsaraya ne a dukkan lokuta na kasashen duniya domin haihuwar an yi shi ne can wajen hudu zuwa biyar hudu na dana zuwa zuwa biyar a na aka yi aka yi haihuwar aka yi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to karfe hudun su ko karfe biyar irin na saudiya can irin na makka ko kuma a'a irin na garin ku su ne halin kashi wata biyu suka ce ai shi manzan Allah halaran zalatin bi wala tazar saboda haka a inda kake ma in ka iya tashi tsakanin karfe hudu zuwa biyar zuwa wanda ka roƙi Allah Allah zai amsa kuma wannan shi ne zai daga karfafanmu idan mun ji ladan ya kira sallah to da Allah mu yi kokari maza maza mu tashi abinda Allah ya hore mana kafin da ya ce an zuwa salatu ka dan tsuntsunci wani abu in Allah ya ja lokacin akwai yalwa a ka dan tsuntsunci wani abu to wannan lokacin da aka haifi annabi Muhammadu lokaci ne na ijaba wannan shine sirrin da yasa idan ana karanta mawudin ma'aikin Allah in an zo dai dan inda aka haife shi ake miƙewa tsaya don girmamawa sannan ake masa salati ayi markan salati ayi markan salati assalamu alaikum ya rasulullahi assalamu alaikum kaza kaza ai dai bayan an kammala ko sai a shigar da bukatu kamar yadda muke a wurare daban-daban ba in yasa na kawo wannan dan jama'a su fahimci muhimmanci na wannan lokaci da kuma cewa in an zo irin wannan lokacin duk abin da yake zamu ga kai ta gaya wa Allah kai ta gaya wa Allah shi Allah ba kamar mu bane cewa wani yana magana a can wani yana magana a can zai shigar la la yashgalu sha'anun an sha'ani babu duk abinda wannan suke wayannan zai duk Allah ya sani ba abinda zai shigar da shi saboda haka addu'o'i duk abinda ya dame ka ko me yawan karanta Allah zai biya bukata kuma Allah biya bukatun mu albaran mu da rasulullah saboda haka za mu shiga cikin wannan karatu na kamalul farhi sai dai ba za mu ɗauka inda muka saba ɗauka ba za mu ɗauka daga nan nan don mu samu lokacin haihuwa don mu samu mu barar raji addu'a domin muna da bukatu muna da bukatu da yawa da muke so mu gaya wa Allah bukatun mu da nan Allah ya biya mana shi kuma wannan shi da wannan maulidi Alhaji Sallau Radio Allah ya saka masa alkhairi Allah ya kara masa lafiya shi da kanin sa baki daya bukatun su Allah ya biya musu abin da suke zoro duniya da lahira Allah ya kare su ma'aikin da ma'aikiya wa'annan gaba daya Allah ya saka musu alkhairi Allah ji zan da rahama Allah na gora musu mu ma Allah ba mu cika da imani a barkan manzon Allah malamin mu shi malam Abdullahi Babadu suka yi karatu da shi malam Sulaimanu anan duk Allah ji zan Allah gabarta musu da wanda suka biyo bayan su mu ma din ba mu yi jinkiri ba lokaci ne bai yi ba Allah ba mu cika da imani Allah ba mu dacewa yanzu za mu shiga cikin karatu mu ga abin da za mu iya samu Allah ba mu dacewa bismillah malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم قالت مولاتنا آمنة حقيقة شغبان منانا آمنة تافتا inna fil lailati ula lalle ya tabbata a cikin daren farko ya rabi'il awwal na daga watan rabi'ul awwal hasala min kawalin sururi wal sai hana far cikan farin ciki da murna ya tabbata a gare ni wa tabshiru bi ghururi muna da farin ciki na bisharan haihuwar gabatowan abin guri shine manzon Allah wa fil lailati thaniyati a cikin dare na biyu insha akali wato gindina ya yaye wa safa ala kulli nisa'in qadimi daraja na ya ɗaukaka a kan dukkan matan duniya baki daya wa fil lailati thalithati a cikin dare na uku sami'tu qailan yaqulu sai na ji wani mai zance yana zance wani mai shela yana shela yana cewa inna alladhi yuqalu bi abdillahi wa shukrihi hakika wannan da ake faɗa da godiyan Allah da kuma dai godiyar Allah qad qaruba qulubihi ila kaji alikadi gabato wanda zuwa ga wannan duniya ya yi yanzu da min nuri wal yahuri da ainihin haske da kamshi wa fil lailati rabi'ati muna yi wa malamin mu barka da zuwa shi ma galu da shi sai ya ga ya samu rituwa wannan waje mai albarka muna roƙon Allah ya kara mishi lafiya Allah ya biya bukatunsa Allah ya ja kwanansa da inganta zuriyarsa da almajiransa a karin maulana rasulullah Allah ya kara masa lafiya kuma shehi mu babban shehi duk ya ga shi ma Allah ya ganta da rahama a barkan manzon Allah na wani ne da rabiya a cikin dare na hudu سمعت تسبيح الملائكة na ji tasbihin nan na mala'iku وتغنيتهم da للرب barkacewarsu ga ubangiji بمسرة ورود الحبيب a dabarin cikin nan na zantowa ko gangarowar wannan masoyi وفي الليلة a الخامسة cikin dare na biyar رأيت في المنام إبراهيم خليل sai الرب na ga ibrahimu halilar rabbi badadin ubangiji وهو يقول hakika yana faɗa يا آمنة لك الهنا wani mutum ya ce ya ke aminatu murna da farin ciki ya tabbata gare ki والبشارة ga التامة shi ainihin bishara wacce take cikakkiya فقد تشرفت بالنبي الرسول hakika kin samu daukaka da wannan annabi kuma jakadan Allah ba annabi kadai ba jakadan Allah nabiyun ne mursalun ne Allah ba mu albarkatun sa
صاحب الثناء ma'abucin yabbai daban-daban daban المتوج بتاج القوي wannan da aka mishi kambi da kambin nan na karba وفي الليلة a السادسة cikin dare na shida ملعت الأبصار بالأنوار a sakai sassa gaba sai mutum ga arewa suka cika da haske ko ta ina وفي الليلة a السابعة cikin dare na bakwai سمعت ضجيج الملائكة بالتقديم sai na ji ainihin kowannan na mala'iku da sarkakewan ubangiji وفي الليلة a الثامنة cikin dare na takwas سمعت لسان الفرح sai والسرور na ji wani harshe na farin ciki da murna ينادي ويقول yana kira yana cewa يا آمينة ya aminatu قربت ولادة نور النور wato haihuwan hasken hasaka ya kusa annabi muhammadu kenan kar ja'akum min allahi nurun shi Allah da ya tashi dai abbara bin shi allahu nuru samawati wal ard nan ko sai ce kar ja'akum min allahi nurun maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam وبدل الجنون watan watanni saboda shi wata za ku hange shi wane kai ga shi ga shi ma muna hangansa amma an kace za ka yi maka kawo shi da hannu wane kai to manzon Allah wajen tafiyar daraja wajen matsayi wajen mutane haka yake da halittu sai dai su hango amma wai su ce ga su ga shi ga gariya ne wane su amma ya ji rubutani ya ce da ya zurfa bakin hakika muhammadiya sai aka mashi kashku sai ga tsakanin shi da hakika muhammadiya akwai hijabi na haske dubu saba'in to da zai zo kusa da haske ɗaya ma da zai kone to ina sauran haka kan bari har yanzu kusa da ma'aikin Allah ai shi zai na umar shi ya rasulullah da sai ka samu wani kaman ka kai aboki da ba kai aboki da kowa ba to ina kaman ka to da sai ka samu kaman ka kai aure da ba kai aure ba ina wacce za ta iya kama da manzon Allah ai babu saboda ka shi ne sirrin halitta Allah ba ma lokacin na وفي a الليلة التاسعة cikin dare na tara سمعت من ساعة اللطف sai na ji daga wata sassa mai taushi قد قرب إبان الوطن kaji ajiyewan haihuwan nan hakika ya yanzunta yanzu a haife shi فأبشري من سعد الدائم ki yi bishara ki yi farin ciki da arziki madawwami وفي الليلة a العاشرة dare na goma اطمأنت نفسي zuciyata ta nutsu وجدت من شدة فرحي أن أجيب عن حسي na kuka ma saboda tsananin farin ciki in zama na fi mauce na gingita na fita cikin hankali na saboda tsananin farin ciki
وفي الليلة الحادية a عشرة dare na goma sha ɗaya امتلأ قلبي نورا zuciyata ta cika da haske Allah cika zuciyarmu da haske Allah ta mutu na'am ولم يعصني فزعم babu wani abin da ya same ni na tsorata na firgita بل ازددت فرحا ba dai وسرورا na ƙara farin ciki ne da murna وفي الليلة الثانية a عشرة cikin dare na goma sha biyu daren da shugaba ya zo duniya kenan Allah ba mu albarkacin sa na'am وكان القمر shi wannan daren min sarfarin watan ya yi barin zuwal gari ya haske su ko'ina Eh, ولم يكن فيها شيء من الظلمات ba wani abu a kansa na duhu kamar yadda hazo zai zo tare wata a ranar sai Allah ya sa abin ya yi tangaran Mm.
كان عبد المطلب قد ذهب مع جميع hakika shi اهله abu lallabi ya tafi da ahalinsa zuwa ga ainihin rayar ka'aba suna ibada a can وما عندي أحد babu wani mutum daya a gare ni فحصلتني وحشة من الوحدة haji imam cewa na daga kadaitaka sai ya bijiro mini nake ce menene irin wannan kadaitaka وتحرك حبيب رزق amma ciki na ya motsa da sauki ba irin murda da ke na mata ba da sauki birji ولطف da kuma tausasawa فقلت في sai نفسي na faɗa a kan kaina ما هذه الوحدة والوحشة al'adabin wannan dimuwa da wannan kadaitaka في هذه الحالة a المدهشة cikin wannan hali mai kikitarwa وليست لدي امرأة تعينني babu wata mace wadda za ta taimake ni في شدائد وضعي a cikin tsananci-tsanancen nakuda إذ أخذني الوجع a yayin da ciwon nakuda ya kama ni وبينما أنا في تلك kwatsam الفترة ana cikin irin wannan tunani إذ انشق طرف من بيتي sai yele daga kaji na ya tsage ودخلت علي أربعة من sai النساء mata hudu daga mateku zababbu na duniya suka shigo daji na وجوههن كالشمس saukin su kamar rana وجوههن أطيب من المسك kamshin الأبيض su wane miski mai tsananin tashin kamshi غشيهن النور haske ya lullube su لهن مشابهات لبنات عبد المنافي suna kama da 'ya'yan gidan abdulmunabi saboda kyawawan yara ne 'ya'yan gidan abdulmunabi zara zara ne kyawawa haka ne to ko a garin za ka samu akwai wani gida 'ya'yan gidan su za ka gaba dama gida mai albarka to haka kuma wasu 'ya'yan gidan su za ka ga mai aihuwa shi yasa manzon Allah ya faɗa cikin wani hadisin sa yana ce ya ku samarin kun tashi za ku yi aure da zawwajin waludal waduda a samu masu yawan haihuwa akwai zuriyar da suna da karancin haihuwa samari ku rinka amfani da basiran ku in ka tashi aure karka da gidan domin gida da suke da yawan haihuwa kana kawo wannan irin gidan da ke tafi sa maka yaya amma wanda haihuwan karfi karfi ne ko da kuma ita ma Allah ne shi da ne alhamdulillah Allah ne Allah ne idan kana kashe gugu biwa kan ya ba ya ba ta أنهن من بنات الأشراف ganin su zai baka labarin cewa su 'ya'yan manya-manyan mutane ne Allah ba ma albarka mulku eh samari ku dogara da Allah mun tashi ku dogara da Allah wa ala Allah ku tawakkalu eh insha Allah وقد تردمت إلي أجزاهن sai dai daga cikin su ta gabatar zuwa gare ni وقالت يا ce آمينة ya ke Aminatu من يطلقك wane ne misalin ki ومن يشبه wa za a iya kamantawa da ke إنك عملت من سيد الأنبياء hakika kin da والمرسلين cikin a shugaban annabawa da mursalai baki daya وحبيب رب kuma العالمين masoyin ubangijin talibai baki daya وجلست بجانبي الأيمان kaga muna magana shugaban annabawa da shugaban mursalai sai kuma shugaban limaman yin bishi ma yazo ma rabinu kaga wani arashi to alhamdulillah wato zuwa kuma muna tafi akan sadada muka yi shi sai mu dace mu samu muwafaka to Allah ya dubi daraja annabi da shi tijani shi ga jama'a jannan sa da kuma biya bukatun mu da albarkar manzon Allah to ka takaddamar ilayhin ihdahunna ɗaya daga cikin su sai ta gabatar zuwa gare ni وجلست بجانبي الأيمن ta zauna a gefe na na dama فقلت sai لها na ce da ita من أنت ke wace ce قالت أنا أم البشر حواء ta ce ni ne uwan mutane na na hawa'u gaba daya uwanmu na na hawa'u
ثم تقدمت الثانية sai ta biyun ta gabato وقالت من مثلك ta ce wane ne misalinki ومن يشبهك wa kuma za a iya kamantawa da ke وأنت عملت من نبي الطاهر ke kin dauki cikin annabi wanda yake tsarkakeke وقالت بجانبي الأيسر sai ta zauna a gefe na na hagu فقلت لها من أنت ta ce da ita ke wace ce فقالت أنا سارة خليلة خليل الرحمن wane mutum ta ce ni ne na na sarratu badadiyan badadin Allah ya ce maka da kirari ba halilatu halilur rahman wannan daidai ne daidai ne Allah ba mu ثم lafiya.
تقدمت الثانية الثالثة sai ta uku ma ta gabato zuwa gare ni فقالت يا ta آمنة ce ya ke zayyatu na aminatu من مثلك wane ne misalinki ومن يشبه wa za a iya kamantawa da ke لأنك عملت بالحبيب المحبوب hakika kin dauki cikin annabi wanda yake abin so ga Allah abin so ga bayin Allah وقالت وراء ta الحبيب zauna a bayan bayana
وقالت وراء ya ظهري zauna a bayan bayana وقلت من na أنت ce ke wace ce فقالت أنا عافية بنت مزاحم sai ni ne asiya tukar mazahimu matan annabi muhammadu eh idan da aka daure jana mata ba ta ce rabbi inni min innaka baitan bil jannah wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini min al-qawmi zalimin tun baka ma fadar ma'aikin Allah ne nan je lahira Allah ya muna daga cikin wanda za mu shiga garanta amin wa neman gara irin na aljanna kuma mu yabi manzon Allah sai gidan aljanna Allah ya sa haka bar mu da na'am ثم تقدمت الرابعة من دموع المسلمين حديث يا نونا إن الله تشاء القيامة شما يكن الله أقبلت كان يشغى الجنة يتابعين تجاه التوضع وأقول لك تيجبا ana manna shida ana yabonta ana tafiya to su ne waɗannan ginin yan gajiran nan yan madihan nan masu diwani ne masu ana ta yabon kuma wanda zai wa annabi zaki a shirin gidan aljanna gashi shi don isa in an buɗe aljanna shi ne wanda hadisi ya nuna zai zo samu ainihin zoganiyar aljanna ya girgiza mala'ika ya ce wane ne ce muhammadu ya ce kai aka ce in buɗe ba ko ba ce in buɗe ko ba to zai buɗe ta aka gawa yana buɗe wa manzo Allah kan ya shiga mun masoyan nan a ce akwai dan Afirka shine na farko wanda zai fara shiga aljanna sannan su gaba su Allah ya sa muna daga cikin albarka da ina fatan mu kuma da ba a karatun mu na Aisha mun karanta wannan kuntuna har muke ba da labarin wani ma daga cikin sahaba annabi wajen bata ne wani ma wajen bata ne wani ma wajen kuma dan Afirka Afirkan wannan namu ne na bakajen fata saboda haka alhamdulillah mun gode wa Allah da Allah ya sa mu masu ɗaunar ma'aikin Allah. Allah ba ma barkacin da. ثم تقدمت الرابعة تتوقع ما تقباته وكانت أسدها زائدة تكيدا وتكاون دا أيضا دينا دكوا ورونقها وبعدتها متزايدة دقايا دا لدكواني وقالت يا آمينة وياك آمينة وياك ما دكي ومن يشبه وزائي كمن تاوى دكي وأنت عملت بصاحب الآيات وهي sun ɗauki cikin ma'abucin fassarar ayoyi na alkur'ani da mu'ujizozi wanda suke masu rinjaye albahira to marinja kowane mu'ujizan annabi sai ya rinjaye ba ba za ka iya kawo irin shi ba wani mutum ba yi mutum abin zai rinjaye mutum wasan yi da halin arzuwar sama ba shi ne shugaban wato halittun da suke kammai da kasai ya aminatu a cikin za ta ke alayya ya ke aminatu jeho gangan jikin ki zuwa gare ni wajani mai laki bi kulliyatiki ilayya ashe karkadanki da kulliyanki zuwa gare ni fa qultu man anti sai nace ke wace ce fa qalat ta fada tace ana maryamu bintu imran tace ni ne maryamu ibn imrana yarna na imran wato uwa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu lokacin da summa qulna li gaba ɗaya kuma sai suka faɗa gare ni ya amina ya ke aminatu na hannu ƙabilatu aminci mu ne masu karban wannan cikin naki wanda ma tuki mu ne kuma masu miki hidima qalat fanta alastu bi minna kace sai na ɗebe hazo tare da su wala ba ma bi abin da yake tare da ni na daga fi mu wannan na kadai da sai ya tafi wa ra'aytu fi tilka al'alati ibada sai naga wani ibada a cikin wannan hali abiyada wani fari urkhiya fi ma بين السماء والأرض هل تجد شيء مكان سمي لك السيم وسمينا قائلا بينك ولمي فداينا فدا كنوه أن عيون الناس لكبر إذا متاني ورأيت أشخاصا بين الوبين وسجكنا أسرر ثمانية بأيديهم أبارك أهل أقول تنجالي شين تنبلا كوكما نكوبي من فضة لأذرفا ورأيت طيورا بينك أشخاص أبارك أقول كيف تقدر koli akwai da ke bagara da irin karamin abin da na cikin samun wani abin da mutum na cikin wasu na ce koli a bari wasu wasu na ce kobi shi ne a bari to amma sun yi tibaki a kan abu daya duk kadai wato wani abu ne wanda ake zuba wani abin sha mai daɗi a ciki ko ma mene ne in ma kofi ne in ma butan shayi ne to duk dai a bari waraitu tuyura kana wasu jukuna sun yi kewayo wasu jukuna sun yi kewayo da ɗaki na tsuntsaye tuyura tsuntsaye ajini a tuhunna min al-yaqut haji wato ainihin a kuka-kukan su da yaqut ne wa ulubuhunna min az-zumurrud hankulan su kuma an yi shi da zumurrud an tsawata su wato an zama masu kala kamar yadda ake ganin dawo suna sai da ka gan sai baka sha'awa to wani manakun da ka gan sai ka ba sai baka sha'awa alaban malaka amin wa sha'atu al-khasan yankuluna wajhatin yace na ga wasu kuma jikuna suna shiga daki na wa yakhrujuna suna fita wa yatakallamuna bil lughatin mukhtalifatin yin zance da lugha mabambanta wa bainama ana kadhalika wannan kuro suna tsakanin irin wannan hali إذ رفع الله عن عينيه الحجبة sai Allah ya yaye shamaki daga barin idanuwa na فآينت قصور مصر sai na ga katangun gutsura من أرض الشام daga ƙasar sham ورأيت ثلاثة أعلام لهم na ببال ga wasu tutoci guda uku hakika an kafa su علم من المشرق ɗaya tutan yana bangon gabas وعلم من ɗaya المغرب kuma yana bangon yamma وعلم في الكعبة ɗaya kuma yana nan a ka'abatul musharrafatu وقد استولى علي العطش في hali الحال wani kishi ruwa ya bijiro min a wannan halin فعرضت علي كأس sai aka halarto min da wani gidauniya wani kofi شرابها أبيض من اللبن abin shansa ya fi nono fari وعلى من العسل ya fi zuma zaki فأخذتها na وشربتها da kuma na sha بكمال الظهور min gari shayin kalmazatu labi ba sarwani duka malin kukuri da cikan nan na kamshi da haske da jin daɗi na karkashin samun ma'aikin Allah fi khairin jam'in a cikin wato taron al'umma mafi yawa mafi girma domin mala'ikun nan da suka zo karban haihuwar annabi wasu tun da suke ba taba zuwa duniya ba sai ranar daga ranar kuma ba za su sake dawa ba dama zuwan annabi ya kawo su kuma sun zama da sun wuce to shi ne ke kayan jami'i fiyayyen taro taron da ba a taɓa yin taro da shi ba karwa ba a tuna hade ba hakika na haifa wannan matsayin Allah matsayin bayan Allah kuma matsayi na a matsayin wani wani kyawun haihuwa Allah ba ma lokacin da to za mu ke a karanta wannan kuma ba a ba su gado Allah ya tsara mu
مرحبا بك يا سيدنا محمد مرحبا بك يا سيدنا محمد صلى الله عليك صلى الله عليك وعلى آلك وسلم وعلى آلك وسلم السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليك صلى الله عليك وعلى آلك وسلم وعلى آلك وسلم السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا نبي الله صلى الله عليك صلى الله عليك وعلى آلك وسلم وعلى آلك وسلم السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا حبيب الله صلى الله عليك صلى الله عليك وعلى آلك وسلم وعلى آلك وسلم السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك يا صفوة الله صلى الله عليك صلى الله عليك وعلى آلك وسلم وعلى آلك وسلم السلام عليك يا رحمة الله السلام عليك يا رحمة الله صلى الله عليك صلى الله عليك وعلى آلك وسلم وعلى آلك وسلم السلام عليك يا من اختاره الله السلام عليك يا من شاءه الله صلى الله عليك صلى الله عليك وعلى آلك وسلم وعلى آلك وسلم السلام عليك يا خيرة الله السلام عليك يا خيرة الله صلى الله عليك صلى الله عليك وعلى آلك وسلم وعلى آلك وسلم السلام عليك يا رسول رب العالمين السلام عليك يا رسول رب العالمين صلى الله عليك صلى الله عليك وعلى آلك وسلم وعلى آلك وسلم السلام عليك يا خاتم النبيين والمرسلين
كذبنا به من شدة الوجل هذا الذي من به المولى توسل لم يقم له القصد وهو مانع لعلي هذا الذي أكرم الرحمن أمته وجل قدره بالعلم والعمل اجرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا خير منعدم لما أتانا الرسول وهو خير نبي أكرم الرسل كنا أكرم الملل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا إله إلا المستقيم على آله كفر العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين jama'a buɗe baki a yi addu'a kowa abin da ke damu sai ta gaya wa Allah sai ta gaya wa Allah muna samun gaba ga manzon Allah Allah biya bukatun mu kowa ya buɗe baki sai ta gaya wa Allah bukatun sa a yi ta addu'a a yi ta addu'a a yi ta addu'a ku buɗe baki ku yi ta addu'a maza da mata a ko ina mutum yake ko ina gida yana kwance a yi ta addu'a gaya wa Allah bukatun mu a yi ta gaya wa Allah bukatu a yi ta gaya wa Allah bukatu a yi ta addu'a maza da mata a yi ta addu'a duk abin da ya damu ya gaya wa Allah lafiya kake so duniya kake so kuɗi kake so tafiya haji kake so aure ne a a duk dai abin da kake so Allah ya mana a barka manzon Allah a yi ta gaya wa Allah Allah ya baka muna kamun gaba da sayyidina Muhammad Rasulullah Allah ya kowa bukatarsa Allah ya kowa bukatarsa Allah ya kowa bukatarsa Allah ya kowa bukatarsa Allah ya kowa bukatarsa Allah ya kowa bukatarsa Allah ta mu gane sallallahu alaihi wasallam Allah ta mu gane sallallahu alaihi wasallam Allah ta mu gane sallallahu alaihi wasallam Allah ta mu gane sallallahu alaihi wasallam Allah ta mu gane sallallahu alaihi wasallam Allah ta mu gane sallallahu alaihi wasallam Allah ya bukatun mu da bukatun duka al'umman sayyidina Rasulullah mu ga dan wata tsiran gayatan wani hayatan abadan wata ramada wanda suke neman addu'a ta hannun zuwa ga Allah Allah ya bukatu da wannan gari na mu Allah ba mu lafiya da zama lafiya da zama lafiya ya ba mu lafiya da taraba ta ya ba mu lafiya a Najeriya to abin da daga mun hankali Allah magani to Allah ne kuma Allah mu kyakkyawan jagoranci abin da kusan yara su na alheri Allah ba الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والفاتح لما سبق ناصر الأشرار ولا على سيدنا الفاتح المستقيم ولا آله أبدا wannan baitocin da aka rubuta cikin mara Allah ya muku albarka ya sa ta muku da alkhairi sannan ku da kokari hazal habibu hakika wannan masoyin Allah ne masoyin bayin Allah shine sayyidina Muhammadur Rasulullahi wa hadha sayyidur rusuli wannan kuma shine shugaban mursalai su wanda Allah ya aiko su annabi Muhammad shine shugaban su hadha munirud duja wannan shine mai haskaka wan dukkan dukkan wani duhu annabi sai ya haskaka shi وسائر السبل da sauran tabarkuna gabaki daya sai na Muhammadu Rasulullahi هذا الذي wannan shine wannan محبته soyayya ta sa ملأت قلبي ta cika zuciya na هذا الذي wannan shine wannan annabi
من حبه wanda mu'ali مقليلا kwayar ido na kwayar idon kwayar idon gudan gudan dan kururu na Eh, سهرت wato tara shi bacci shine sai tangaran tawayi gari nayi nayi bacci nayi nayi bacci abin ya kasa yiwa saboda tunanin masoyi na shine Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam من حبه saboda tsananin soyayya ta sa abin da ya kawo mun haka tsananin soyayya ta sa هذا الذي annabi shine wannan كنت أهواه da na kasance ina son sa وخذت به kuma na rabauta da shi يا ترعتي ya ke bakin ciki na ke bakin ciki انفصلي hau da jikin tafi rabu da ni matsala rabu da ni kije can ai wani fasalin da ban ba ni baki rabu in fasali tafi saboda ka shi gulgummati ya zo ba ta rabu ka tafi can ka ruwan ka ba ka ba bakin ciki insha Allah Allah ya muna haka na rabu na Rasulullah يا فرحتي ya ke farin ciki na استقبلي maza maza ki zo saboda nabiyun rahmati ya zo annabin rahama annabin jin kai eh wannan ma shi ne kamar ilmu ilmu wani ke malam malam zai ga kunan da ilmu ilmu masu sunan wato masu mata rahmatu rahmatu na mun ji daɗi sunan mata mu rahmatu idan ni ma san ambaci wani gida ba ta hanci ba na ambatun da
هذا الذي
annabi shine wannan أرشدنا da ya shiryar da mu للهدى da shari'a والدين da addini annabi shi ne da wannan mun gode Allah لملة ga wani irin addini شرعها wanda shari'a ta da يسمو على الملل yana ɗaukaka akan sauran dukkan addinai gaba ɗaya din ya shafe su Mm.
هذا الذي wa annabi shine wannan قمر wani irin wata ne mai tsananin haske wata mai tsananin haske انشق wato ya tsage biyu إكراما don له girmamawa ga maulana rasulallahi
لما أشار له lokacin da annabi ya masa ishara ishara kurin ya masa daga sama ya masa ishara da ya banza ya ishara yana nuna wata buga ta ta sauko eh iktara fatin sa'adu wan shaqqal qamaru eh wata ya tsage saboda mu'jizar ma'aikin Allah wani yana daga cikin manyan manyan mu'jiza na ma'aikin Allah wanda Qur'ani ne da kansa ya ambata Allah ne saboda haka wata ta tsage dan girmama shugaba
في محفل أبن farko a cikin wani irin taro mahafali a cikin wani irin taro hafili mai yawan gaske taro mai yawan gaske domin sanda aka yi taro wai ko a garin kamar suna zo ya kuma mahafali domin dan shigantaka ma sanda suka je suka nemi toka aka samu gawayi aka samu tsarin rakuni aka zo aka cuɗanya aka kwaba aka a'ajiye aka ce za a yi wa manzon Allah wani irin tambaya yau za a kure shi ya ce to me kuke so a yi suka ce kai annabi ne wannan watan abin da zuwa kira ta manzo Allah ko yayi na kira raka biyu jibril ya dauke shi yau ba wani dogon raka duk kila azal Allah ya saka zai faru faɗa abin da kake so to shi ne ya mata wannan isharar ta sauko suka ji kunya sai zama kashin dabbobi da suka kawo da fitsarin su da toka mai yau kuma suka rasa ya dace da shi shi na Allah shi ga malamin mu dan ina da zagi malam manu shi aja so ya faru a shirya ba mu Allah shi ga malam Allah ga ba da Allah shi ne sai a daure ba daura hannun ka baya Allah shi ga malam ya shi ta ba kowa to bare Allah ma ya shafa mu ya shafa mu irin nashi na hukumar da hukumar domin suna cikin tabbu duk makin annabin ya mutu ba hutu a gaba da rinka lallasa masa kan a tashi alkiyama Allah ya kare mu na'am هذا الذي النبي شيني ونن الشم وندا الشم شو شم شم يشاكي راودته وتجبال الشم وين الدور وتين wanda suke masu girma tsoron ruwan daraja suka nufi annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ɗaya daga cikin mu'jizarsa ne in suka ce ya rasulullahi ka roki Allah mai da mu dukiya mu kashe ka kashe to shi manzo Allah ya marwanta mali wali ne haka yake cewa amma sai wa wa'annan duwarwazan kallon hadarin kaji ba wa dan gudubani shuni min zahabi min zahabin na daga zinari فردها سيجوية إيكا وإلى الدنيا فلم يمني النبي بكركتا لم يمني بكركتا وإلى الدنيا لدنيا صلى الله عليه وسلم هذا الذي النبي شيني ونن شافئنا بيشيتم في مقام الأرض فرفاج ينتاج القيامة إذا استغثنا به إذا مكاي استغاثة مكاني مكي مكو درجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من شدة الوجه saboda tsananin tsoro saboda tsananin birge shi bayan tashin yama kowa yana nema ya bace ne yau wata za ta kullum wanda ya kina mara ba a wata lau kullum za ta hamlin hamla wata ran na su kara wa mahu ne su kara wa lakin na zaban lai shi ne shi ne alhaƙatu malhaƙa shi ne shirin zaɓi da zalafi har da zala duk wannan saboda haka a wannan ranar annabi shi kaɗai ne duk wanda za a je ba za a samu yadda ake zuwa wajen gaba sai an haɗa da maulana rasulallah. Allah ne ya gode mu kuma Allah sai ba mu annabi. na'am hadha alladhi annabi shine wannan man tawassala bihi maula duk wanda ya tawassuli da manzon Allah zuwa ga Allah majibincin lamarin mu lam yaqib lahu alqasd to manufarsa ba za ta taba tadewa ba wa huwa manihun naqli annabi shine kunzumin alhairai wato me mika su ya ba wannan kungo kungo kungo to wanda annabi ya ba shi ya samu wanda annabi ya hana shi kuma shi kenan ya hana كنتم العائلين النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا الذي شيء النبي شيني والنار أكرم الرحمن أمته السلسي الله وأن شيني الرحمن يجرم مع الأمة كل غير أمة ملغوب فجل قدرهم فاجي درجة سيادة وكتا يا جرم يا كبير بالعلم والعمل saboda ilimi saboda aiki saboda jama'an da suka zo kabu maulana rasulullah la haula wala quwwata illa billah ba buɗa musu ulum da ka ba ummatu muhammadin ba wan ba su ilmomi na shara'i'u amma ba ba su wato ilmomi na fasahan harshe fasahatul lisani wannan sai ummatu muhammadin wasu suna da wani ilimi wasu suna kiran shi nawo suna da wani suna kiran shi balaga suna da wani suna kiran shi tafsiri jama'an da suka zo kafin annabi muhammadu ba su da wannan ilimi haka kuma ba su da ilimin wa'annan kere-kere kuma haka ba su da ilimin haka na'urori haka ba su da ilimin hatta wannan gaban wannan su ga haka wanda za su yi hada babu kuma dangane da cewa wayannan abubuwan da ake hada hadu ana yi da robobi ne karafa ne kuma akwai karafan akwai robobin amma Allah bai bude musu ba saboda Muhammadu Fatihu bai zo ba saboda haka ba za mu buɗa ba dan da annabi ya zo sannan aka buɗa saboda haka mu an ba mu ilimi al'umma mun dan Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda haka mun gode wa Allah kuma ana son a yi aiki da ilimi a cikin ilimi da aiki da shi ne ga malaika Allah ba mu dacewa na'am ya ma'asharar islami ya ku taron musulunci baki da bushra lana farin ciki ya tabbata gare mu inna lana rukunan hakika muna da wani irin rukuni wani irin makarrata wani irin madafa wani irin matsayarata wani irin wajen fagewa min al-inayati na daga tsananin kulawar ubangiji ga halittunsa ghayra munfasili ba zai rabuwa ba saboda Allah ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam in ka fage da shi magana ya kare shi za a wa karku wahalar da kanku a fage da annabi sallallahu alaihi wasallam an huta
lamma atana ar-rasul yayin da babban jakada ya zo mana wa huwa khayru nabiyyin shine biyayyen annabi sallallahu alaihi wasallam bi akrami ar-rusuli to da mafi girman manzanni baki daya kunna akrama al-milali to mu ne kuma mafi girman addini baki daya don an ji lahiran an ga ce to ko su jama'a su bi shugabansu yau mu na da kullu na sun bi imami idan manzo Allah ya zo tsaya shine a gaba dama a tsawon gaba duk al'umma zai zo mu taru a bayan sa to wata jama'a sai ma da zo da tsaya annabi nuhu annabi ibrahim annabi idris kowa da jama'an sa sai a ce to dukkan al'umman kowane annabi za su dauki lamban annabinsu mu za mu dauki lamban annabi annabi ya fi kowa kuma dukkan sauran al'ummatai gaba daya wannan ma kuma ana sa ka yi wa ne domin zala da ya gunta da wani lokaci daga dama ya tumbaza ya ce kuda ma hukumanci ta an biya yi bani isra'ila ai malaman al'umma kamar annabawan bani isra'ila annaba wani ni sai ina muhammadu rasulullah ko san ba zai faɗi wannan magana na banza ba kuma hadisin da ya zo riyadin salihin ya rawaita na ga tashi alkiyama su annabi nuhu annabi ibrahim annabi musa su suka ga wani taron jama'a suna zuwa kai wannan wani annabi ya ce ba annabi ba ne wani ne daga cikin waliyai na zamanin annabi muhammadu ba annabi ba sai suna gurin ina ma da su ne saboda yawan jama'a na wannan waliyin su ba su da shi suna annaba amma ba su da shi Maulana Shehu Ibrahim ko yanzu a Najeriya ko na kai a Najeriya kana shiga wani kasa a Najeriya ma a je yankin Kano alal akalli ka kirga mishi wato muridai waɗannan muridansa ne wanda sun fi miliyan bakwai to a tsaya ma miliyan bakwai a ce miliyan bakwai nan su ne kurin muridansa da Allah bai haye ba bare ka zuwa faɗin Najeriya ka zuwa faɗin Afirka ka zuwa yanzu Najika da miliyan yanzu har Amerika har Amerika sannan ubangiji Allah yanda ya gara maganci Allah ba mu dacewa na'am ya karɓar rasul kunna a karɓar al'umma da mu ne biyayyan al'umma saboda al'adar maulana rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya al-fati lima qulta wa al-khatim lima sabaka nasr la jibla wa la ila durad kal mustaqim wa la ya gagal min idari la bi adan da ku lokaci adan da adan da قالت سيدتنا عامنة shugaban mu sai lakuna amina ta faɗa لما وضعت حبيبي محمدا yayin da na haife masoyina shine annabi Muhammadu خرج معه نور sai wani haske ya fito tare da annabi Muhammadu أضاء له ما بين المشرق والمغرب ya haskaka abin da yake tsakanin gwangon gabas da gwangon yamma wato mana haske ya cika duniya a daren haihuwar maulana rasulullah to jama'a kun ji abin mamaki kowane abin haihuwa ne kuka taba jin an haifa haske ya cika duniya sai sai kina muhammadu rasulullah na وأض- وأضاءت له قطور الشام shi ainihin wato katangun sham din nan gaba daya duk ne haske
حتى رأيتهما har sai san da na gansu katangun daga inda take aka mata kashi tana hango waje ne nika kamar mutum ne a nan ga wanda ya san Kano a ce kana nan sai aka nuna maka Kano gashi tana hangowa eh kuma ay alhamdulillah muna da mazaje waɗanda suka yi aka sharu gambo na yaku da wani shari'i dan wanda zai mushi cikin to me kake so ne maka yace ah ina son jibe ya shi teku an ya bani wani aurabi ne amma za a gaze ne a rubuta hatima kan yashin teku wanda aka ɗebo a cikin ruwa ba a gajin malamai da najima yanzu yadda zai aka ce sai ka hada da shiru ga wani yako in wai zane shi ya yi masa rikici ya masa magi a irin nasu na ɗayan gida a nan yadda ko sharif na ba ka me kake so ya ce abin da nake so yashin teku ya ce ai ga teku wannan a yako aka yi shi a yako ya ce ai ga teku sai ga walawo waɗanda suke wajen an yaye musu alhaji bin musallau allah gidan shirawa ta kasarar gini yana daga cikin waɗanda suna wajen wannan abin ya faru a gidansu suke nan sai ga teku ta taso sai tana darewa tana darewa sai ta nuno tsakiyar ta ga yakin tekun sai ta ɗago shi shari'a yana ga ta ɗago yana tafiya sai je damƙo ta yana danko ta ya zo ya zauna ya waiwaya haka sharu sai bace ba ya ce da kun kuma hannu ba. Eh, ai muna da mazaje yan uwa muna da mazaje shi yasa kullum nake gaya muku muna nan akan gaskiya in mutum ya ki ne ya rabu da wannan hanya to ya fada wani hanya kuma Allah ya kare mu sai ku gambo da yaku kuma alhamdulillah akwai halekobin da akwai ce alebarsa na yanzu in kana son karaman sai a maka karamin kana son sai a maka in ka je yanzu sai kuma wannan karama amma ba ka ji da sadaka mai nauyi ba ku zo kuna damun malamin kaza kaza ba irin wannan ba to in sadaka mai nauyi kuma yan uwa sun kai wa magabata hidima kar ka ce komai albarka ya samu ba ma sai ce ba in dai ka yi billahi billahi to ka yi shiru kurin albarka ya samu in Allah ya ba za ka sami ba Allah ba mu albarkacin na'am summa nazartu ilayhi sannan sai na yi duba zuwa gare shi in ji mahaifiyarsa tana faɗa fa idza huwa sajidun sai ga shi na sujada qad rafa'a usba'aihi ya daga ainihin yatsunsa guda biyu ila sama zuwa ga sama kan mutadarri'in kamar wato mai kankan da kai ga Allah kuma mai addu'a mutadarri'in ya kankan da kai mu da yin kuma yana addu'a yana roƙon Allah kuma addu'a yake yi illa ita ba ta fahimta wannan lugan da annabi yake faɗa abin da yake faruwa kenan رافعا رأسه وفي ذلك الرفع إلى كل سدد إيماء صلى الله عليه وسلم رامقا ضربه السماء ومرمى عين من شأنه للألو الأولاء وتدلت زهر النجوم إليه وأضاءت بضوئها الأرجاء وتراءت قصور قيصر بالروم يرى- يراها من داره البناء
صلى الله عليه وسلم نعم rafi'an rasahu jama'a abin mamakin ma'aikin Allah a ranar da aka haife shi ga shi jinjiri ne amma rajiyar rasa sai daga kansa yana kallon farfajiyar sararin samaniya
wa fi dhalika rafi zuwa wannan daukakawar ganin nasa da kan nasa zuwa ga saman nan ima'un wani irin nuni ne ila ulli sunni zuwa ga dukkan shugabanci abin shi ne sayyidin sada ya ce a shugaban shugabanni kenan ma'aikata albaza zai ta cewa la in kana rusulullahi lin nasi sadatan fa habadu qad sada nabiyyi da war rusula su annabawa da mursalai shugabanni ne ga al'ummar su to ga shugaban shugabanni annabi Muhammadu ya shugabanci mursalai ya shugabanci annabawa Allah ba mu albarkacin sa
ramitan tarfuhu samaa yana maka ganinsa zuwa ga sama sallallahu alaihi wa sallama wa marma aini man sha'anuhu wato abin nema wanda sha'anuhu al-ulul alahu daukakan nan na madaukaka ya tabbata cikin sha'aninka shine maulana rasulullah wai wana wane ne ma madaukaki a duk duniya wa ake ambato madaukaki wane madaukaki ne wane madaukaki ne wane madaukaki ne wane madaukaki ne wane annabi ne wane annabi ne wane mursali ne wane mursali ne wane mai kuɗi ne wannan kaza ne wannan to duk wayannan masu da gaba kokko albarka annabi Muhammad dole sallallahu alaihi wasallam wa shi da shirin tare su wani darasinsa da kuma ainihin almajiransa ne yanzu wanda suka bunƙasa cikin yabo yake cewa kai dukkan ɗaukakanka da dukkan wani hura hanci da kake ina ce sanda ka jira aka yi ka ko to shi manzo Allah ba yake to kan ka maza cikin farka mu wuce mu wuce mu wuce mu wuce lafiya ya karbi Allah kai ka maza farka Allah ba mu dacewa na'am tadallat zahrun nujumi ainihin taurarin nan masu karin jaci masu haske sun yi ishara sun yi nuni sun sun kai zuwa gare shi maulana rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa adaa'at bi daw'iha al-arja'u kaji da hasken da kuma sasanni duk suka dauki haske shi ya ba su haske duk abu mai haske annabi ya ba shi haske sannan su kuma suka ba dukkan duniya haske wannan duk haske na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi yasa albaza yake ce haka shamsa in ishiraki wannan jami'in fil guda eh wato rana tana koyi da annabi wajen haske haka kuma tauraro wajen shiriya na'am wa taraat qusur qaisara bir-rumi haji ga ainihin katangun aikar can aka hango su a can kasar rum ba amma ga wacce take madinatul munawwara tana hangowa saboda me saboda Allah ya riga ya mata dinki shari in Allah ya yaye maka abu to in Allah ya ji abin da yake mai nisa malam sai ka ganshi kusa kusa manzon Allah saboda hikarsa yana nan amma abinda mala'ikun al'arshi suke yi yana ji yana ganin su alaihi salatu wassalam Allah ba ma barkatun sa
yaraha
kan wannan abin da kuke ji ba hadisi ina ji wani lokaci can bayan da bai karani ji wannan hadisi na uwar ma'aiki ta haife shi da hakken nan saboda annabi ya isa duk abin da aka ce Allah zai gansa wallahi ba mamaki saboda haka Allah ba mu albarkacin sa kuma duk addu'o'in da muka yi Allah ya karɓar mana alƙawarin mu ranar Rasulullah na'am
قالت ثم رأيت سحابة بيضاء kace sai na ga wani farin jirgi da zai gol قد أقبلت من السماء hakika ya fuskanto daga sama لها نور عظيم yana da wani haske mai girma أسمع فيها صهيل الخيل ina jin irin wato haniliyan nan na dawakai a cikin wannan farin girgijen وخفقان الأجنحة da ainihin bugawa fakaf na fuka-fukai sun zai wasu a zaji burr suna ci a cikin wannan girgijen ba ya kuwa Allah a garin da aka yi maulana rasulullah na وكلام الرجال tace na ga wasu mazaje kuma وكلام الرجال zantuka na mazaje tana jin zantuka na mazaje amma ba ta gansu ba kuma ba ta fahimtar me suke faɗa don billo za su nemi kusan lifati ne wanda yake ko dama ba gaji wanda yake jin jami'in logat maulana rasulullah shi da ko me ka zo ya- yana ji a irin wannan ne shehu ibrahim da ya shiga cikin muhammadiyya tasa shi ne sai karama shiguri ganga tafi kasuwa ta komin takiya da tsakiya takiya da tsakiya kaga kun ba wani ya kuma da ba shi tajiya da tajiya wani kada mai shi tajiya ya ba zani ba ai wallahi Allah ya ga kuma wallahi sai wani yau da ka yi cikin Muhammadin zai wannan shi da ruwan wanda Allah ya saka mu da kai yake shi rai na fada yana tarjuma yana fada yana tarjuma zai fadi almasihi bai da kafiri shi ce la la almasihi almasihi shi kirista shi ba ina nufin kafiri ina nufin kirista kun fahimta in ba yana jin hausa ba idan haka zai faru Allah ya kare lafiya da zai zai za ku ji kuma yana da kan jin faɗin wannan Allah ba mu lokacin Allah ya ja kwanan da alkhairi ya ja kwanan da alkhairi na'am fa badini da yake wayo da shi hatta rashiratu hatta ta lullube shi wa gaba anni na koya daga barin wato ganin kaina fahimtar kaina da kaina wa ya koya daga barina na'am ثم سمعت قائلا يقول sai na ji wani mai fada yana fada yana cewa ذوقوا به في جميع الأرض ku yi yawo da shi a dukkan kasannin ƙasa a kewaya ta ko'ina saboda mutum da arewa an hajji wannan Allah. Na, وأعرضوا علي كل روحاني to ku ku bijiro da manzon Allah ku bijiro da shi shi manzon Allah a bijiro da shi ma'ana ku nuna wa kullum rauhani dukkan wani gundarin rai rai tsura tsuran rai wanda ba gangan jiki shi ake kira ruhani to a nuna masa a ce an haifi shugaban ruhani Eh, ga shugaban ruhanan da bai kuma من الجن والإنس gashi su ma aljannu ga shugaban su nan mutane ma ga shugaban su nan bishoyi ma ga shugaban su nan duwatsu ruwa kai duk wani halitta da kusan halittan Allah ne adam shi ne shugaba ko da ya ci ko ya ko ya ko bai da ba Allah ya riga ba shi ya lamu jin wannan an riga an wuce dan an riga an buga dan ila ilahiya sai dai wani abu daban amma wannan an wuce na'am والملائكة da mala'iku والطيور kaji da tsuntsa hatta tsuntsaye jinsin tsuntsaye daban-daban daban sanda aka shelanta musu haihuwar annabi Muhammad wannan kushu kaji da ainihin damu namun daji wai annabi ya isa ba haula wala quwwata illa billah duk namun dajin nan sanda aka ga musu annabi Muhammad ya zo
وكل شيء يعرفه ai, باسمه da kowane irin abu dan su san manzon Allah da sunan sannan gauran suna Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ونعته da da sifofi kasa da وصورته sura tasa وعضوه خلق آدم Allah zai ce a bashi ta'adodi ɗabi'o'i kyawawa irin na annabi Adamu Abu Bashari a tattare su a ture shi gaba ɗaya a ture wa manzon Allah kamar yadda ake tura tawada a cikin kwalba to a ture masa gaba ɗaya ala yin girki da mai kuma wa ma'arifata shi da tantagaryen tsagoron sanin Allah na annabi shi yana daga cikin manyan manyan bayin Allah na gaba wajen sanin Allah to a tattaro wannan ma'arifan gabaki ɗayanta a ture su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama وشهادة مناجاة نوح kuma ainihin irin sadaukantaka na annabi nuhu da irin jarantaka na annabi nuhu da irin gwagwarmaya da ya yi ya yi ta wa'azi ya yi ta wa'azi aka shekara ɗari aka shekara ɗari biyu aka shekara ɗari uku aka shekara ɗari hudu aka shekara ɗari biyar aka shekara ɗari shida aka shekara aka shekara aka shekara saboda jarumtaka to a tattaro irin wannan a dure a zuba wa annabi muhammadu jama'a kuna kuna jin annabi muhammadu namu ko inda aka ture masa al'amura na alkhairi gaba daya saboda haka wa fi kulli khairin jumlatan balagata matuƙa ga ba abin da Allah ya rage masa sallallahu alaihi wasallam da me kuma Allah gaba ta mala wa kullata ibrahim kaji da badadin takan nan na annabi ibrahim shine badadin Allah to a turo wani na musamman irin yadda aka ba ibrahim a ƙara wa ibrahim manzon Allah kuma a ture masa ya zama yana da hulatu ibrahim ya zama shine habibullahi alilullahi habibullahi halilu ne kuma habibu ne yake kadai annabi ya isa wane mutum wane mutum yan uwa Allah ya gudanar da annabi shi mutum ya dukkan marasa lafiya mu Allah ba mu lafiya a ko ina mutum yake Allah ya gudanar da annabi shi mutum ya Allah ba mu lafiya Allah ba mu lafiya Allah ba mu lafiya kome wani tsara Isma'il kaji harshen annabi Isma'il inda mun kare sadiqan wa ajwa kana rasulullahi to a ba a ba manzon Allah Allah ba shi azancin magana Allah ba shi fasahar harshe Allah ba shi iya zance to a ɗauko wannan a ture a ba wannan Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma an yi haka na wani ba haka da kuma yardan nan na annabi isi haka shi ya yarda da hukuncin Allah yadda Allah ya hukunta ya yi baban da ya zo matansa a babu ba ya samu matan tana gida ya ce ina mijin gida ce ya bida ta ga zai mutu ya ce yawo yana gwada mu da yunwa yana kaza yana kaza yana kaza mai ce sun ya zo gicin zai ce kaza kaza ya zo bai same shi ba amma wannan bakin kofar da nan bakin kofar nan ba ya kyau ya gyara shi ya gyara shi mun tafiya ko ya aka ya ce ta ce wani da ce ya ruwa ta ce gani sun ya kaza kaza ya ce bakin kofar nan na ka gyara shi ai ba ba na ne annabin Allah ne ya ce mu shi kuma yana sanda amma uban ya ce sake ta kuma ya sake ta ana nan kuma ta hana zaɓar ta ke samun irin wannan ce kai ya mijin ji ta ce a ba ga sanu da zuwa ganin da zauna mana ai ya fita yana zuwa ya ce nemo mana abinci ba ya kai cewa yana da mu ce to zan gani a ba ko ba ka jira shi ba barin dawo maka ruwa barin dawo maka abinci ba ba zauna mana ka jira shi ya kuka dawo yanzu zai dawo ai zaman mu kan sai albarka sai kaza sai kaza ce to in ya zo ki ce wani da shi ne kamar kaza ya zo amma wannan bakin kofa yana da kyau da gyara shi da kyau ya yi ya tafi ka da wata mishi bayan yake baba na ne ya tafi miki da kyau akwai to abin da aka gaya shi ya shi baya wani jayayya bayan Allah na gargare aka fito hukuncin da Allah ya hukunta muku da kuma da shi yan wani kullum to a ɗauko irin wannan yarda da hukuncin Allah a tura ya maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma hakan aka yi ba dai abin nan uhudu ba an yi wa annabi abin da aka mishi amma ruwan rubaiyar da an yi abin da aka yi jama'a suka ce Rasulullah yi addu'a Allah ya halaka duniya ya halaka wannan jama'a yake Allahumma hadi qawmi fa innahu la ya'lamun sallallahu alaihi wasallam wa fasaha salih a bashi fasaha nan na annabi salihu mai taguwa to shi ma yana da fasaha harshe da kuma iya wa'azi usulun wa'azi duk Allah hore ne to a bashi irin wannan a ture mun dan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma hakan aka yi wa ilmanun kaji da juriya irin na annabi nuna kai mutanen da suka bakanta masa suka bakanta masa suka bakanta masa ya hankuri sai ga ɗan mata zara-zara kyawawa farare jajaye to amma dan lalata mutanensa sai su bar matan nan zai zo su kama maza da maza ana kwanciya ana luwadi ya yi damu da shi to ina amfani irin wannan yanzu ku rika kwanciya da mazaje yan uwanku ga waɗannan matan wanda ƴaƴa na ha'ula'i banati haka yake wannan ƴaƴa na ne ko ku aure ku tun da al'ummar ne ƴaƴan su ne amma ina ne suna ta wannan shingantaga na luwaɗi din har lokacin da Allah ya ga dama zai halaka garin aka halaka garin to irin wannan hankuri juriya a ga ana zagon Allah mutum ya rasa inda zai sa kansa Allah ya dure wa manzon Allah irin wannan to shi aka dure masa sai ga an masa abin da zai ba da rai amma ba zai ba da rai ba yana da hankuri yana da juriya yana da nauyin hankali saboda saboda ka yan uwa in wa mu zama to masu hankali masu juriya masu nauyin hankali wannan shi ne kamata na'am wani mata da kuma a bashi hikiman nan na annabi lukumanu la haula wala quwwata kuma muna tare ma da malamin lukumanu anan to aka ce a ba manzon Allah irin hikiman ka saboda shi lukumanu Allah ba shi hikima ulubin wa'azin ka ya bambanta da dan shi zai iya jawo hankalinka shin jawo hankalinka ya kai dan karamin tsana ya burayi inna in takun tsara bakin ne ba dare fa da kun ji sahabi a cikin samawati a cikin ardi ya ji Allah wala da ibu kabir ya burayi ya ji salata wa amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar wa sir ala ma asaba inna zalika min azmi al umur wa la tusair qaddaka lin nas wa la tamshi ila al mar'a inna Allah la yuhibbu al mukhtalin fahur wa shatini mushika وكذلك صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحبيب تقولون واحد بيشي يا سيدانا جماعة mutum ne yake so ya wani wa'adi sai ka kira shi da Allah sai ka ce mana sai ka ga mishi haka ya kuma ne kai kai gona da Allah magana wanda da wani shi magana shi bai kawa bai kawa bai kawa to haka maulana rasulullahi yake in dai zai maka wa'azi wai ya ɗaga murya babu sai kira ka sai ku koma gini shin da gaske ne na ji an ce kayi kaza kayi kaza kayi da gaske kayi da shi wani amsa za ka bashi in ka ce eh sai nuna maka hanyar ne ta gaskiya abinda kai ko kuma ya nuna maka amma ba zai maka tsawa ba domin kana hankalar mutum ba zai zo kusa da kai ba amma ka bi shi a hankali a hankali zai saurare ka shi sa kan shi shi usulumi na wa'azi ana so a yi koya da haka Qur'ani ce kudu ila sabili rabbika bil hikmati wal mu'izati hasana Allah ba mu albarka wannan hikima aka ture wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am wani kwaje Luqman kaji da hikiman nan na annabi Luqman an ba Maulana Rasulullahi wa bushra yaqub da bushra wato bisharan nan na annabi yaquba da aka mushi wannan bushra ga baki daya ran yazo yace ya ga taurari kaza kaza kaza in ya har da aiki har da Allah ka kan wato ko ga bar aiki ne ka ji in da ka rubu ya ga rayuwa ka shekara daya shekara biyu shekara uku 20 20 da wani abu in can sai ga baban ya zo an zo da shi ga wayannan ƴaƴan gaba daya suka yi suka fadi قروا سجدا يا عبادي هذا تاويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا wannan shi ne kawai mamakin na wajen da ne suna da kuma bisharu ne nan ne bishara ne zai yadda ta bada da shi da ƴaƴan ka baki biya a rinka to irin wayan nan a ture wa annabi Muhammad kuma an ture masa shi ne da yake damuwa ba a kan kansa ba ga al'umma yadda Allah zai tashi al kiyama ya ga cewa ciko al kiyama gaba daya dauko ta tunkurungun a zo a ajiye manzon Allah kamar bidiyo ya kalli ne zai gudana saboda ka yake kallon abubuwan ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya irin wannan to a cikin wannan kallon bidiyo ne ba ne yau mata wa'azi yake tsoron shi Allah saboda in ka tara ahadin wutar za ka samu mata sun yawa iyayen mutum a mai da hankali domin su mata wani tsayi lamarin su wallahi ga shi suna zuwa wajen karatu ga su almajirai ne amma wallahi ba su da daɗi ba su da daɗi ba su da daɗi ba su da sai dai ga musamman ma dai ga Allah muku albarka ba mu da karatu wajen ba da yawanci ai ba zan jin da su da ya rufe an zan cika wajen karatu Allah ya kara buɗe jike wajen ba da yawanci Allah ya ba su kuma jamala kyawun nan na annabi Yusufa a dure a ba maulana rasulullahi saboda lokacin da aka yi ita matan dan sarki ta ce Yusufa tana son ya zo kwanta da ita da sai suka balaga sai labari ya shiga gari oh matan sarki matan babban mutum tana neman yaro bawa ya kwanta da ita sai kuma na ta zargin ta Allah ya gama da mu lokacin yana karanta wannan tafsiri lokacin karatu mu lokacin nawa bai kai ba amma misali su kan lokacin yana karanta a gabansa ni kuma ina gefe amma na kan zo da na littafin ni ma na duba aka zo cikin suratul yusufa kan wannan aya to sai mala yake cewa mata malamin juma na suna gaba da ina ce sai suka sata a waka malam sai ya wake ina cewa tura atir azizu turawidu fatiha turawidu fatiha annahu fi haka ya wake ba na manta Allah ya ga malam Allah ya warta haka ya wake mala sai suka sata a kuma suna masa waka matan sarki imra'atu aziz mata na babban mutum ga suna neman ta ce o haka za ku mun haka za ku mun kai muna da iko a tara mun matan manyan mutane ba ta zama matan ƙananan mutane ba matan gazalima matan turok na tunan wancan zamani ba mai nan ba sai aka tattara su shi zai sahu nan zai sahu nan aka kawo wani abu mai kama da kubewa abin yanka ko wani abu ne na yanka da wuka ta basu da ne ta caba yusuf a lokacin kai yusuf abinda nake so da kai ka zo ka bi wannan wuce gurin ka wuce abin da ba rufe ne da yusuf ya tara da zo zai wuce فلما رأيناه وكبرناه وقدعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فزال كنا الذي لمتنني فيه da ikon ya fito saboda jin daɗin ganinsa saboda kyansa saboda kwarjininsa sai suna yanke hannunsu amma ba sa jin zafin jini na zuba yana diga amma ba sa jin zafin har su bai wuce da yusu bai wuce sai ta zo ta tara zai ce kowa ya dubi hannun sai ga jini ta ce to ku kenan yau kadai kuka fara ganinsa amma saboda shagaltuwa da ganinsa kun yanyan hannun ku ku sani ba ina ni wanda da shi nake kwana da shi nake tashi na da su kai kwan ba ko da ke wuce to ka kai abin da ta umarce ka nan abin da ta umarce ka nan kai wani wa illa yau almamar wula yiddananna wani kuna min sajidin sai ya tashi a gurin gobe kuma ya zama daga cikin kaskantattu to yusuf ya fita daga karamin bala'i sai fada babban bala'i da mace ɗaya ne take ban shi ta kwanta da ya kwanta da ita to ni ko duk matan manyan na sun ita mutu ne ko ba sai zai kama shi sai ce kai wannan bala'i wannan masifan ya kai rabbi a cikin ma haku ina ya mai ma ya dago ne ne kurkuku kurkuku Allah kai ni kurkuku dalilin shi ya kurkuku a kai shi kurkuku haka nan saboda in ba haka ba duk wanda kaga sai ta kama shi sai ya kunta da ita saboda kyawun ya isa to irin wannan kyawu na annabi yusufa shine aka ture wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma malam wa ba ta yunusa kaji da biyayya nan na annabi yunusa wanda ya hukuma ya cin jibi da kuma wa ba ha ayyushu kaji da kwarjini na annabi yusuf alaihi salam وحب دانيال da soyayyan nan na daniya da wanda aka ji ba cikin zakoki amma saboda tsabar yadda abin nan ba wani wanda ya mara komai sai ma suka zama abokanin hira in ya ga dama ya dan gishin gida nan ya gishin gida nan saboda isa zaɓar kai ne a badar Allah to sai aka ba manzan Allah irin wannan dabbobin da sun ga hango manzan Allah sun sha karanta a muni sai ga suna jin inda manzan Allah ya da ba ma lokacin da wa hukumar Sulaiman da ainihin hukunci nan na annabi Sulaiman Allah ba shi fahimtar hukunci kamar da Qur'ani ya abbara wa Dawud wa Sulaiman in ya hukuma ne fil ard in na kan shaddi ni garman kan hukuma ne mun shay fa fahamna ha Sulaiman amma ba wa kullan atayna hukuman wa ilma wa katanna Dawud ma hu ibadi min sabbihi wa tayyib har zuwa ga shan wannan saboda haka shi Sulaiman Allah ba shi fahimtar hukunci in dai ya zo duba hukunci wanda ya kawo kara da mai kara da wanda aka kawo kara to ya kai da gaskiya ne to maulana rasulullahi sallallahu a yanke hukuncin ba wuya daidai ba zo kotun manzo Allah amma ana zuwa kotun sa to an samu commission an samu warware an samu biyan bukata maulana rasulullahi kenan now wasau ta dawo da muryar nan na annabi dawo don shi muna magana daga nan mutanen da suke jinki suna jin sa saboda ya isa wa waqara ilyas da nufuwa na annabi ilyas shi kuma akwai nufuwa ليش بشير من الملائكة جنب ما تجي وقبول زكريا تقربنا نحن من زكريا عند الله سبحانه وتعالى يتربيه زمن زاببي حتى أو أمانا سيدتنا مريم حتى باش حتى تشين زي وقبلها زكريا ونجر من الله تبا زكريا تبا عن محمد وإسمة يحيى تجيب دكي أيوة لنا النبي يحيى عند الله يتري شيء بايا عبنا سيدا وعثورا ونبيا شيء مرة شيء شعوة بايا شعوة lakin shi bana amma ba ruwan shi da sha'awa ba ruwan shi da sabo ba ruwan shi da mai saboda Allah ya ce da hujjar shi ta ba da kowa da ba ma lokacin ko to a dure wanzan Allah irin wannan wazo da Isa da gudun duniya irin na annabi Isa wanda shi bai da komai bai da bai da gida nashi na kansa kai korun fa inda dubu kwana kama shi gudun nan ne wajen kwana warmisu fi akhlaqin nabi a takaice a nutsar da manzon Allah a cikin ta'adodi na annabawa gabaki da به جمع الله المحاسن كلها ولا حسن إلا من جاء لمحاسن صلى الله عليه وسلم وكل كمال kaza yace to da albarkacin manzon Allah almahasina kyawawan ta'adodi kyawawan halaye gaba daya Allah ya tare ya jinke ya ba maulana rasulullah ashe shi ne original nabi muhammad wannan ashe sun arana sun sun dauka ko sun dauka ko ne ko shi manzon Allah shi ne na asali kullu gaba ɗayan ta kuwa haka Allah ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala hukna illa man ta'ali mahasini babu wani kyau da dai wanda ya cuci musu gaba sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya danganta kansa duk kyau mai kyau in bai hada kan shi da annabi Muhammad wani ya je lahira ina zai shiga wuta saboda ka kyau bai yamba kyau gurin ya zama kana tare da annabi arziki ya zama kana tare da annabi daukaka ya zama kana tare da annabi maulana ce da ya ce mutum ya fi ka dukiya to ka fi shi kan annabi eh in ya fi ka yawan mata da yawa ka fi shi kan annabi kai dai annabi ne annabi ne annabi ne annabi ne na'am
wa kullu kamalin fa wa ba'du kamalin kaji dukkan wata cika da za a ce wani wani ya cika ya ba ya ai dan sha shi kamala shi da manzon Allah ai ara mishi an ara mishi
wa zahiruhu unwanu asrari batini zahirin sa unwani shine zamburin asirin badinin sa zamburin na asirin badinin sa sallallahu ta'ala alaihi wa sallama to saboda lokaci ya kamata mu kwana nan wato abin da yasa nake a tabo karatun gaba saboda sau da yawa muna tsayawa can shi yasa nake a dan tabo gaba akwai wasu abubuwa to kuma alhamdulillah an yi kaɗan daga cikin su na daga maulana rasulullah jama'a Allah ya saka muku da alkhairi akwai malamin mu muna mishi addu'a na musamman wato shi ma da bi ma ne Allah ya sa ya samu dan hadari ni ma ban sani ba ga dadi ne ke sanade ya mana ji gida na kai shi a can hanyar munyo faduwa yayin su ma bai ma sani ba aka dauko shi a sunan aka gune shi gida a sunan da bai sani ba aka shiga da shi aka sannan aka zo samu da ruwa sannan ya fahimci me ake ciki domin yana nan a gida na tsaro shi mun gaisa yana cikin yana zaune haka sai ya ji jini ya sake ɗaukansa sai ya buga kansa a sabo sai ga kwanciya ne shi ne to Allah ba shi lafiya Allah ba shi lafiya akwai yari mai isa shi ma ya sanar da ni cewa sun da wani bikin aure a Jalingo muna fatan Allah ya dawo nan kun lafiya da albarkar manzon Allah malaman mu kuma da suke mana hidima suke tare da kun shehu na Jalingo shi kiyaka da ainihin malamin marar wannan da su da wayan zuwa buɗe wannan darasi wannan karatu namu a kodayaushe Allah ya biya bukatun ku da na yi imam Muhammad Wazir da na yi na yi malam kawo duk waɗannan Allah ya biya bukatun ku da wannan da ke da muke tare da su a ko'ina Allah ya san ku Allah ya biya bukatun ku kuma shi ne wannan mawuni Allah ya sallallahu alaihi wa sallam muna ƙara